إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشيق بدا كراتم ونوانا مكرنتا مي البركة makarantar ibn timiya yau muna ranar alhamis wacce ta yi daidai da ranar uku ga watan sha'aban hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 23 ga watan biyu 2023 miladiya yau karatu mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar a sheikh الدكتور محمود أحمد الطحان عليه رحمة الله وأن شيني مجلسي نتلاتين ترى a cikin wannan littafi muna cikin albabu thalis babi na uku wanda yake magana akan arruwayatu wa adabuha ruwaya da ladubban ruwaya da sauransu karkashin babin muna alfasalul awwal fasalin farko da yake magana akan kaifiyatu dabtin ruwaya kaifiyar yadda ake kiyaye ruwaya da yadda ake tahammulin ruwaya karkashin fasalin muna almabhasu thani mabhasi na biyu shine turuqut tahammul wasiyagul ada hanyoyin karɓar hadisi da kuma sigar bayar da shi ƙarƙashin mabhasin na biyu yau za mu tashi a tariƙatul khamisa hanya ta biyar da ake bi wajen karɓar hadisi da kuma sigar bayar da shi yan an karɓe shi ta wannan hanyar wanda ita ce alkitaba karɓar hadisi ta hanyar alkitaba shine khamisan na biyar ko? a baya mun faɗi hanyoyi kusan guda hudu da ake karɓar hadisi ta wa'annan hanyoyin hanyar farko as-sama min lafzin sheikh sauraro daga lafazin malam hanya ta biyu alƙira'atu ala shekhi karanta wa malamin yana sauraro hanya ta uku al-ijaza shi malamin ya baka ijaza ya maka ijaza akan wallafe-wallafensa cewa karwace su hanya ta hudu ita ce almunawala shi ne ɗauki littafin ya miƙa maka wanda ruwayoyinsa ne a ciki hadisansa ne a ciki wanda ya ruwaita wanda duk mai bayani akan yanda ake karɓar hadisi ta wannan hanyar ta wa'inan hanyoyin da kuma yanda ake bayar da shi yau za mu tashi na biyar alkitaba alif suratuha surar yadda ake karɓar hadisi ta hanyar kitaba ina an yaktuba shehu masmu'ahu li hadirin aw ghaib bi khattihi aw amrihi shine malamin ya rubuta abin da ya ji na hadisai daga malamansa ya rubuta shi li hadirin ga wanda yake halarci a gurinsa wani ɗalibinsa aw ghaibin ko wani ma da baya nan ya rubuta ya aika masa bi khattihi da rubutun hannunsa au amrihi ko da umarninsa shi ya ba da umarni cewa a rubuta ya ba da umarni aka rubuta ya ba wa wani wannan rubutaccen wa'ina rubutattun hadisan ko shi ya rubuta da rubutunsa na hannunsa ko kuma sawaye aka rubuta an fahimta? to sai ya ɗauka sai ya bawa wanda yake gaban nashi a matsayin ga wato abubuwan da na ji na hadisi kana iya ruwaitar su kai maka ka bayar da su ko kuma ya aika ma wani da baya nan ko aika ma malam wani guri kaza ga hadisai na da naji shi kuma sai ya ci gaba da ruwar wa'annan hadisa ku gane ba na biyu anwa'uha to nau'ukan wannan hanyar ya ce wahiyar nau'ani wannan hanyar nau'i biyu ce nau'i biyu ce akwai makurunatun bil ijaza akwai wadda ake hada ta da ijaza ya rubuta kuma ya maka ijaza ai mai bayani ijaza a ko to ya rubuta ya mika maka sannan kuma tare da ijaza na baka dama ka ruwaici wa'annan hadisa kun gane ka ajastu kama katabtu laka au ilaika wa nahwi zalika kamar yace ajastu ka nayi maka ijaza nayi maka ijazar ma katabtu laka abinda na rubuta maka dinnan au ilaika ko na rubuta na aika maka idan baya gaban sa kenan to na maka ijazar wa'annan hadisan ka ruwaice su daga gare ni kuma ka ci gaba da bayar da su ga wasu ya ce wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka wannan ita ce hanya ta nau'i na farko shine nau'i na farko nau'i na biyu mujarradatun anil ijaza ya zama rubutun ne zalla ba tare da ya hada shi da ijaza ba ka an yaktuba lahu ba'da al-ahadith kamar ya rubuta masa wa'insu daga cikin hadisai da ya ji wa yursilu halahu ya aika masa su wala yujizuhu bi riwayatiha amma bai bashi ijazar ya ruwaice su ba ya dai rubuta ya aika masa amma babu ijaza bai bashi ijazar cewa ya ruwaici wa'annan hadisan ba to wannan su ne nau'uka guda biyu na kitaba akwai kitaba tare da ijaza akwai kuma kitaba wadda take mujarrada anil ijaza mun gane harafin ha ko jim yace hukumar ruwaya biha hukuncin ruwaya da kitaba bai hukuncin ruwaya ta hanyar kitaba awalan na farko amma maqrunatu bil ijaza kitaba wadda aka hada ta da ijaza farwayatu biha sahiha ruwaya da wannan hanyar ruwaya ce sahihiya ba laifi ruwaya ce ingantacciya wa hiya fi sihhati wal quwwa sannan wannan ruwayar wajen inganci da ƙarfi kal munawala al maqruna kamar munawala ce al maqruna wadda take an hada ta da ijaza munawala shine dauka ya mika maka wanda muka ambata a baya to ita ma wannan kamar ita ne ba bambanci wa amma al mujarradatu an al ijaza amma kitaba wadda take bata tare da ijaza ya dai rubuta ya mika maka amma bai yi maka ijaza ba famana an ruwaya ta biha qaumun an samu wasu malamai sun hana yin ruwaya da wannan wa ajaza ha akharuna wa'insu kuma sun halatta wasahihu abinda yake shine mafi inganci aljawazu inda ahlil hadis halacci abinda yake shine sahihi ya halatta inda ahlil hadisi a wajen malaman hadisi da ish'ariha bi ma'anar ijaza saboda a cikin wannan akwai tana shelanta tana bayar da alamar ma'anar ijaza ne don me yasa ya rubuta maka yawwa in dai ba dan ya baka dama ka ruwaita ba me yasa ya rubuta maka ya rubuta ya mika maka to me yasa dan me ko kuma ya rubuta ya aika maka to dan me ya rubuta ya me ya amfani ya rubuta ya aika dan ka ruwaita kai ma da haka wannan yana bayar da ish'ari na ma'anar ijaza shi yasa ko da bai ce maka ajastu laka ba ko ajastuka to kakan akan fa'inci wannan rubutawar a ma'anar ijaza shi ma yake da haka magana mafi mafi mafi karfi hatta kitaba al-mujarrada kitaba wadda take mujarrada anil ijaza ita ma ruwaya ta wannan hanyar ruwaya ce sahihiya من قال دال هل تشترط البينة لإتماد الخط شن أكوي شرط أن أسام شهيدة وجن دوغرا دوان ربطون دا أكا غني جوان ربطون وانني أنا بكاتر سي أن سام شهيدة كوبا بكاتر شهيدة أولا نفرقو اشترط بعضهم البينة على الخط wasu daga cikin malamai sun sanya sharaɗin dole sai da shaida kafin ka ce wannan rubutun na wane ne ya min ya rubuta min wa'ina hadisan rubutun wane ne sai an samu mai shaida wanda zai yi maka shaida akan cewa eh rubutunsa ne kun fahimta wasu malamai sun faɗi haka sun sa shi a matsayin sharadi wadda wa annal khatta yushbihul khatt kuma abin da yasa suka sa sharadin sun yi da'awar cewa wai wani rubutu yana yin kama da wani kaiwa a kawo rubutun wani malami a jingina ma wani malami shi saboda wani rubutu yana yin kama da wani sai dole kamun a tabbatar rubutun nan na malam wani ne sai da shaida sai ma lai ce huwa qaulun da'ifun sai dai wannan magana ce mai rauni magana ce magana ce mai rauni thaniyan nabi wa minhum man qala daga cikin malamai akwai wanda suka ce yakfi ma'rifatul maktubi ilaihi hatta katibi yana wadatarwa wanda aka yi rubutun aka aika masa ya zamo ya san rubutun malama in a gabanka aka yi rubutun ai baka bukatar wata shaida tunda a gabanka aka yi amma wanda aka aikawa in har ya san rubutun malamin to wannan ya wadatar da ka ga rubutun wani kana iya gane wannan rubutun wani ne suka ce li'annal khatta li'anna khattal insani la yushbihu bi ghairihi domin rubutun mutum baya kama da na waninsa a ce ɗari bisa ɗari ba ka iya bambanta rubutun wani da wani a'a akwai bambanci sai an samu bambanci duk yadda rubutunsu ya yi kama sai an samu bambanci tsakaninsu haka haka ka'idar rubutu take yadda ka san wanga abin emperant wannan na yatsa ba mai irin na wani to haka rubutu shi yasa hatta masu kwaikwayon sinyacir ta mutane inda za a samu mai sa ido zai iya gane akwai bambanci tsakanin sinyacir ba ka iya yin sinyacir mutum ka kufe ta yadda take ɗari bisa ɗari sai an samu ɗan kuskure koya to haka rubutu kafin a samu rubutu da za su dace ba bambanci ta kowace hanya yana wahala da aka suka ce in dai shi malamin wanda aka aika wa littafin rubutaccen littafin ya riga ya san rubutun malamin kuma ya tabbatar da cewa wannan rubutun na wannan malamin ne to wannan ba wannan ya wadatar ya wannan ya wadatar ba dole sai an samu shaida ba yace wa huwa sahihu kuma wannan shine magana mafi mafi inganci to mun ji hanyar karɓa ko sai hanyar bayarwa ha alfazul ada lafazan da za a yi amfani da su domin bayar da irin wannan hadisin da aka same shi ta hanyar kitaba hadisin da ka same shi ta hanyar kitaba ko hadisan da ka same su ta hanyar kitaba daga malami idan za ka bayar da su ga wani da wani lafazi za ka bayar da su أولا نفرق التصريح بلفظ الكتابة أقول وتشيني صرح لفظ كتابة أتكن سيجا أنت أدائي كصرح لفظ كتابة كقوله كمرفع رأسه كتب إلي فلان وانا يا رب تام وانا حديث kun gare kaga kalmar kataba ta zo duk wanda ya ji ya san wannan hadisin ta hanyar kitaba aka same shi ثانيا النبي أو الإتيان بألفاظ السماء والقراءة مقيدة كوكو متيزو دا لفظا جي لفظا دا أكي أنفاني دا سودو من نون أنجي والقراءة كو لفظا دا أكي أنفاني دا سودو من واتو قراءة كرن تاو مالما أما دي مقيدة تارد كأيدي بقوله كما رفع درس حدثني فلان أو أخبرني فلان كتابة kun gane haddasani kaga wannan lafazi ana amfani da shi domin nuna an ji ko akhbarani ana amfani da shi domin nuna an karanta wa malamin ya ji to in kace haddasani fulanun ko kace akhbarani fulanun to sai ka kara me kitabata haddasani fulanun kitabata ko akhbarani fulanun kitabata tare da wannan kaidin to haka ake bayar da hadisin da aka ji shi ko da aka same shi ta hanyar alkitaba a tariƙatu sadisa hanya ta shida al'ilam shine bayar da hadisi ta hanyar ilami al'ilam shine shelantawa alif suratuhu suran yadda yake faruwa an yi kubirar shekhu taliba an na hadha hadisa أو هذا الكتاب سماؤه kawai malami ya shelanta wa ɗalibi ci an da hazal hadisa kaga wannan hadisin ɗalibi ya ce eh au hazal kitaba kaga wannan littafin ce eh sama'uhu hadisi na ne da na jiyo shi daga wajen malam wani ko littafi na ne da na same shi gashi a rubuce ya shelanta masa wannan ya sanar da shi cewa wannan hadisin yana daga cikin hadisin da na ji shi daga malam wane zuwa wane zuwa wane har zuwa ƙarshen isnadin kenan shi kuma sai ya dasa nashi daga nan ni kuma na same shi daga wani ta hanyar ilami kun gane ko in ma littafi ne ka cokan tunda sai mutum ya rubuta littafi da yake kunshe da hadisai da yawa wanda ya ji su daga malamai kuma yana rubutawa tare da isnadi wannan hadisin na ji shi daga malam wani shi ko daga wani shi har karshe ya rubuta a littafi sai a samu littafi ya kunshi hadisai da yawa to shi kuma sai ya shelanta wa ɗalibinsa cewa kaga wannan littafin eh yana daga cikin hadisan da na ji su daga malamai na kaga shelanta masa kawai yayi shelanta masa yayi to shi kuma sai ya ci gaba da wayar waɗannan hadisan wannan ita ce suran yanda ilam yake kasancewa ba na biyu hukumar ruwayati bihi hukuncin ruwaya da ilami malamin kawai ya gaya maka amma bai ce kai karwaita ba kun gane ba karanta masa kai yaji ba ba karanta maka yayi ba ba ijaza yayi maka ba ba munawala aka samu ba kitaba ba kawai gaya maka yayi to me hukuncin ruwaya da wannan hanyar kai ka ci gaba da ruwaitar wannan hadisin ta wannan ko wa'annan hadisan ta wannan hanyar yace ikhtalafa al-ulama'u fi hukm ruwayati bil ilam malamai sun yi sabani game da hukuncin ruwaya ta hanyar ilami ala qaulaini sabanin nasu kuma akan maganganu guda biyu ne awwalan magana ta farko aljawazu wanda suka ce ya halatta kasirun min ashabil hadisi wal fiqhi wal usul da yawa daga cikin malaman hadisi ashabul hadis da malaman fiqhu da malaman usul sun tafi akan aljawaz kina aljawaz halacci da yawa daga cikin malaman hadisi da fiqhu da malaman usul sun tafi akan wannan cewa ya halatta الثاني نبي عدم الجواز rashin halaccin ruwaya ta hanyar ilami shi kuma wannan gairu wahidin minal muhaddisi wa gairi an samu wannan daga fiye da mutum ɗaya daga cikin malaman hadisi da wasu malaman hadisi an samu sama da mutum ɗaya da suka ce bai halatta ba sai ce wa huwa sahihu kuma cewa bai halatta ɗin ba shi ya fi inganci da annahu qad yu'limu shaihu domin malamin zai iya shelanta maka ya sanar da kai anna hazal hadisa ruwayatuhu cewa wannan hadisi ruwayarsa ne lakin la tajuzu ruwayatuhu li khalalin fihi sai dai baya halatta kuma a kai ka ruwaici wannan hadisin saboda wani khalal da yake cikin cikin hadisin kun gane ta wa haka ya ce wannan hadisi ruwaya ta amma mai yawa akwai wani khalal a ciki mai yawa akwai wata matsala a ciki ya ka sanar da kai kadai ruwaya ta ce wannan baya wadatarwa an gane akwai bukatar ijaza ko wani abu irin wannan amma kawai ya ce ai wannan littafin ni na rubuce shi to ya littafin yana cike da kurakurai kawai yana baka labari nashi ne ko kuma hadisin akwai wani kuskure a ciki amma kawai ya gaya maka ne shi ya rubuce shi to wannan suka ce dan haka baya halatta kai kuma ka ka rubuce shi yace na'am haka ne law ajazahu bi riwayatihi jazat ko law ajazahu birwayatihi da zai masa ijazar cewa ya ruwaite shi ijazat ruwayatu to ruwayan nasa ya ya halatta in yi masa ijaza an gane to ya halatta sai ya ci gaba da ruwaya tunda in kaga ya masa ijaza to ya nuna shi a wajensa ba wata matsala game da hadisi ko game da littafin baya da wata matsala shi yasa har ma zai maka ijaza ka ruwace shi amma in dai sanar da kai yayi kawai ba tare da ijaza ba to wannan ba za ka ruwace shi ba shine abin da ya fi magana mafi mafi karfi alfazul ada to lafazan bayar da irin wannan hadisin da aka same shi ta hanyar ilami da wani lafazi za ka bayar da shi wato amfanin sanin lafazin saboda in ka bayar da shi da wannan lafazin an san ta wace hanya ka same shi an san ta wace hanya ka same shi yace to ya fil ada zai faɗa shi malamin da zai bayar da hadisin a lokacin da zai bayar da shi ya ce a'lamani shaikhi bi kaza malami na ya min ilami da kaza mana da wannan hadisin ko da wannan littafin a'lamani haka zai ce ya yi min ilami mana ya shelanta mun cewa littafin nasa ne ko hadisin nasa ne shi ya jiyo shi ko littafin hadisansa ne da ya ji a alama ne shekhi bi kaza malami na sai ya faɗi sunan malam a tariƙatu sabi'a hayya ta bakwai alwasiya ruwaya ta hanyar wasiya malamin ya bar wasiya alif na farko suratuha surar ruwaya ta hanyar wasiya tariƙatul wasiya hanyar wasiya karɓar hadisi ta hanyar wasiya suratuha yanda yake kasancewa an yusiya shaihu inda mautihi au safarihi aw safarihi li shakhsin bi kitabin min kutubihi min kutubihi allati yarwiha ya zama malamin yayi wasiya inda mautihi a lokacin mutuwarsa ya bar wasiya aw safarihi ko lokacin da zai bulaguro sai ya bar wasiya ya bar wasiya li shakhsin ga wani mutum cikin ɗalibansa ko wani malami ɗan uwansa sai ya bar wasiya da kitabin game da wani littafi min kutubihi daga cikin littattafansa allati yarwiha wanda yake ruwaitansu to bayan mutuwata na littafi na kaza a bawa na shi kun gane ko kuma zai yi bulaguro sai ya wasiya game da wani littafinsa zuwa ga wani a lokacin da zai yi bulaguro mai waye dawo mai wa ba zai dawo ba sai ya bar wasiya in Allah ya sa ban dawo ba to littafi na kaza wane ya ci gaba da ya dauke shi ya ci gaba da ruwayarsa an fahimta shine wasiya ya bar wasiya to harful ba hukumin ruwayati biha hukuncin ruwaya da wasiya awwalan na farko aljawazu halacci liba'adis salaf daga wajen wasu malamai magabata wasu daga cikin salaf sun tafi akan cewa ya halatta ruwayar hadisi ta hanyar wasiya wa huwa ghalatun malaice wanda wannan kuskure ne li'annahu awsa lahu bil kitabi saboda yayi masa wasiya ne kawai a bashi littafi wa lam yusi lahu bi riwayatihi bai bar masa wasiyar cewa ya ruwaice shi ba kawai ya ce wane bayan rasuwa ta ya dauki littafin nan littafin nawa ne na bashi ya ɗauka ko zai yi bulaguro ya ce to bayan in ma Allah ya sa ba da bai dawo ba Allah ya mashi rasuwa ko wani abu littafin sa kaza a bawa da shi a matsayin wasiya kaga bai ce ya ruwace shi ba ya dai bashi kyautar littafi amma bai bashi ijazar ya ruwace shi ba don haka bai kamata kenan a ce ya halatta shi kuma ya ci gaba da wannan littafin ba shi ya samala ya ce waɗanda suka ce ya halatta wasu daga cikin magabata sun ce ya halatta ya ce huwa galatu sai da wannan kuskure ne thaniyar na biyu adamul jawaz rashin halacci wa huwa sawabu wanda wannan shine yafi zama daidai yawa shi ya sama wato me ake ce masa ce yace li ba'adis salaf wasu daga cikin malamai bai ma ambaci malaman hadisi ko kaza ko kaza wasu dai daga cikin magabata sun ce ya halatta ya ce amma wannan kuskure ne daidai din shine rashin halacci alfazul aza lafazzan ada'i bayar da hadisin da mutum ya same shi ta hanyar wasiya ya kulu zai ce ausa ilayya fulanun bi kaza au haddasa ne fulanun wasiyata wani ya min wasici da kaza ko kuma ya ce haddasa ne fulanin wasiyatan wani ya bani wannan hadisin ta hanyar wasiya kana kowa ya ji ya san wasiya ce mai ra'ayin halacci kaga shi sai karba wanda bai da la'ayin ya halatta shi kuma dama ya san ta wace hanya aka same shi kaga ba zai ba zai karbe shi ba kenan hanya ta takwas ta karshe alwijada alwijadatu bi kasril waw ana fadarta da yi wa wawun din kasra masdar ne na wajada masdar ne na wajada wajada ya samu wa hadha masdaru ce sai dai wannan masdarin alwijadatu muwalladun ghairu masmu'in min al-arab masdar ne da aka kage shi kawai aka haifar da shi ba a ji shi daga laraba ba ba a ji shi daga laraba ba su alwujudu suke cewa alwujud samuwa amma alwijada wannan masdar ne muwalladun ghairu masmu'in min al-arab suratuha alif suratuha surar yadda ake karban hadisi ta hanyar wujada shine an yaji da talibu a hadisa bi khatti shaykhin yarwiha ɗalibi ya zo ya samu wasu hadisai da rubutun malami da rubutun wani malami yarwiha da da yarwaice su shi malamin yarwaice hadisa sai gansu da rubutun wannan malami ya san rubutun malamin sai ya zo sai ya samu wa'innan littattafan ya samu wa'innan littattafan a rubuce hadisai a cikinsu a rubuce da rubutun shaikhin wani malami da ya sani ya arifuhu zalika talib wanda shi ɗalibin ya san wannan malamin kuma ya san rubutunsa wa laysa lahu sama'un minhu wala ijaza amma bai ji hadisan daga malamin ba ko malamin bai masa ijaza ba ya zo dai kawai wata bibliotek ko wata laburare wurin wurin ajiyar littafai ya tabbo littafin wani malami aje yana budewa sai ga rubutun ya ga sai gane rubutun ai wannan rubutun malam wani ne kuma ya san malamin ko ga sunan shi a jikin littafin ya san shi to sai ce bari shi ma ya ci gaba da ruwaitarsa kun gane yawwa to wannan shi ne tariƙa ta wujada to ba hukumar ruwayati biha mai hukuncin ruwaya ta wannan hanyar الرواية بالوجادة من باب المنقطع رواية تهير وجادة ترى daga cikin babin hadisin munqati hadisin da isnadin sa ya tsinke hadisin da isnadin sa ya cire na ake sa wannan ruwayar wanda kuma wannan hadisi ne da'ifi lakin fiha nau'un nau'un nau'ut ko لكن فيها نوع نوع اتصال sai dai a cikinta akwai nau'i na ittisali akwai wani nau'i na ittisali amma dai ana sata a babin almunqati sai dai a cikinta akwai nau'i na ittisali tunda littafin na malamin ne rubutun nashi ne kuma kai ka same shi sai zama kamar ka haɗu da malamin ne kenan amma dai suna sa shi a babi na na hadisi wanda yake muqata hadisi dan mai yiwa malamin ba ku yi zamani ɗaya da shi ba mai yiwa ya wajen shekara nawa da rasuwa kafin a haife ka ma mai yiwa ya rasu kun gane ba kai zamani ɗaya da shi ba sai yanzu sai kamar ina cikin bincike ina ta cikin bincike sai in ci karo da littafin imamu malik ko wani littafi na wani malami kun gane wanda na san malamin ba wai man taɓa haɗuwa ba amma ina na ji labarinsa kuma na san rubutunsa to in na gani kaga ba zan ci gaba da rura wannan ba wannan hadisin to kuma ko da mun yi zamani ɗaya da shi na san malamin in dai rubutunsa na samu sai malamai suka ce to babu tabbacin ittisali da aka a bar shi a babi na hadisi mu al-muqati shi yasa malai ce amma fa yana da nau'i na ittisali shi yasa wasu malamai sun tafi akan muttasil din ne kun gane sai harfin jim na ƙarshe alfazul ada lafazan da ake bayar da irin wannan hadisin ya ƙulu zai ce alwajidu ya ƙulu alwajidu wanda ya samu hadisan ko ya samu littafin idan zai bayar da shi zai ce wajattu bi khatti fulani na samu da rubutun wani au qara'tu bi khatti fulanin kaza ko kuma na karanta da rubutun wani kaza kaza kaza sai ya koro hadisa sun mai yasuqul isnada wal matan sannan sai ya koro isnadin hadisin ya koro matanin hadisin bayan ya ce wajattu bi khatti fulanin ko kuma ya ce qara'tu bi khatti fulanin kaza to haka ake bayar da shi to duk wanda ya ji wannan ya san wannan hadisin an same shi ne ta hanyar alwijada yawa ta hanyar wujada to sai ya yi masa hukuncin da ya da nawa malin ya ce hadisi na munqati yana hadisi munqati kaga yana da rauni duk da ya ce yana da nau'i na ittisali wannan kenan to da wannan muka zo karshen mabhasi na biyu ko to sai al-mabhasu salis mabhasi na uku kitabatul hadis wa dabtuhu wa tasnifu fihi mun zo darasi mai zuwa Allah ya kai mu sai mu tashi kan wannan insha Allah subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله